alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau asabar sha ɗaya ga watan zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ɗaya ga watan agus miladiya dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da sauraron fassara diwanin maulana musa ibn faidati shek ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu a cikin izu na biyu izin iksiru sa'adati fi madhi sayyidis sadati sallallahu alaihi wasallam muna cikin harful aini a barkun bada na hawal marabiyar ma'u za mu tashi baiti na 23 wa yaqdimu lil ahalina yaksifuna alahu malam umarul faruk na malam ibrahim shehi zai ja mana karatun diwani malam muhammad saminu haya zai ja mana bakin diwani shehin mu shek ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakum allah bismillah inna allah muhammad rasulullah ana wa anfa'u لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله نبدو للآلين يكسفنا له لا إله إلا الله يلقى لمن ما وللصوب يرقى لا إله إلا الله شدوها يا أنوى وياتي لمن دعا لا إله إلا الله ويرتاب للمولى إلى الحق يرجع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله ولم يتورى عن رجال بالوقت يشبع لا إله إلا الله يركب أعيانا جوادا ومرة لا إله إلا الله نارا وإن راجلا يتقلب لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله ذلك في الملبوس والطيب فائه لا إله إلا الله جالس أقواما والأزوات ترفع لا إله إلا الله يمزع آيانا يؤلف مرة لا إله إلا الله وما هاب ملكا قد فالشان أرفع لا إله إلا الله وما أقر المسكين يدعو جميعهم لا إله إلا الله وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع لا إله إلا الله أكرمه المولى أجل كرامة لا إله إلا الله وخصصه من للخلائق ينفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ما ذر شارق لا إله إلا الله وظنت همامات على الجزن تسجع لا إله إلا الله وما رد ديم الدار عن ساعة الذي لا إله إلا الله يزقف أملاها ويشدو ويضجع لا إله إلا الله آل وأصحاب مدى قول شيق لا إله إلا الله أبرق بدنا والمرابي يلمع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله وما رد ديم الدار عن ساعة الذي لا إله إلا الله
عمدا ويشدو ويسجع لا إله إلا الله
وأصحاب مدى قول شيق لا إله إلا الله برق بدنا والمرابي يلمع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله قدره أو العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإجلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ آه، أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'ar mu wadda muka fi kwarewa cikinta ita ce soyayyen manzo Allah صلى الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shehu radiyallahu anhu yana ta gaya mana wato sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wato khaliqiyai da kuma khuluqiyai shehu ya gaya mana irin kyawun halittar manzo Allah sallallahu alaihi صلى wasallama الله عليه وسلم
tun daga kwarjininsa sallallahu alaihi wa alihi sallama har shi radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi am ya gaya mana irin yadda fuskan manzo Allah take صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin bakin kwayar idansa ya gaya mana yadda farin yake ya gaya mana kuma yadda ja yake a cikin kwayan idansa صلى الله عليه وسلم sannan ya gaya mana irin kyawun goshinsa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tsawon karan hancinsa ya gaya mana kaurin gemunsa ya gaya mana fadin kirjinsa ya gaya mana girman kafadinsa ya gaya mana gwabin kasusuwansa ya gaya mana irin kaurin dantsansa ya gaya mana irin tsawon gaɓoɓinsa sannan ya gaya mana yalwar tafin hannunsa murhabu rahatin wala nuwaru talmau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafin hannunsa mai yalwa ne haske yana fitowa daga tsakanin 'yan yatsunsa sannan ya gaya mana yanayin dogayen yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin farin haƙoransa ya gaya mana irin hasken shiryarsa cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi wato ka habbi gamamin aula kalbar qiyal ma'u riwayoyi biyu ne shewi ya hada su a wuri guda
Yes.
akwai riwayar da ta zo cewa murmushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sallallahu alaihi wasallam.
kamar kwayar kankara Sallallahu alaihi wasallam.
kamar wato haskensa kamar hasken wa- a, ruwa Na'am.
akwai kuma riwayar da ta zo haskensa kamar hasken walƙiya Sallallahu الله alaihi عليه وسلم to amma a nan abin nufi cewa wa ashnabu sagrin wa ashnabu sagrin in tabassama yanjali ka habbi gamami صلى الله عليه aula kalbarki yalmau to a nan abin nufi wato wa ashnabu manzo Allah mai tsananin farin haƙori ne صلى الله عليه وسلم ka habbi gamamin kamar ƙwayar kankara Sallallahu kamar glass haƙoransa صلى الله kamar an jejjera gilasai sallallahu alaihi wasallam.
wa sagaruhu kalbarki صلى الله عليه shi ne وسلم ma'ana haƙoran kamar ƙwayan kankara wushiryar hasken tawane walƙiya Sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sannan shi ya ga mana irin girman kokon kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hamatuhu uzma kansa babba ne babban kai yana nuna alamar wato fahimta sallallahu alaihi wasallam.
yalwar wato kai yana gwada ƙarfin fahimta yalwar baki yana gwada ƙarfin fasaha Na'am. Sallallahu alaihi wasallam.
faɗin ƙirji yana gwada ƙarfin jarumtaka to duka annabi ya haɗe su Sallallahu sallallahu alaihi wasallam shehu bai gushe ba yana gaya mana wannan har sai da ya gaya mana irin gashin annabi صلى الله عليه وسلم li sha'arin tarajjulun gashinsa akwai tajiya bai dunkule ba ba irin gashin bakake ba ba irin gashin farare ba sallallahu gashinsa yana tsakiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan shehu ya gaya mana irin yanayin wuyan manzo Allah صلى الله عليه wajidu rasulillahi yushbihu dumyatan صلى الله idza farraqa al-ash'ara yabdu مم.
wayal mau sallallahu alaihi wasallam wai wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsayuwarsa da haskensa da kyallinsa yana kama da irin irin wuyan gunki sallallahu alaihi wasallam ka san kana so ka ga wuya a miƙe sambal ya tsayu kuma yana haske kuma ya cika babu alamar rama to ka ga wuya ya tsana sallallahu alaihi wasallam ana yin shi da kyau eh to shine ya ce wuyan annabuwa ne wuyan ya tsana sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce kuma gumin shi sallallahu alaihi wasallam wakan lu'ulu'il makanuni sallallahu alaihi wasallam wal misku arquhu yani arquhu zufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallam kan lu'ulu'il makanuni kai ka ce diamond ne abin taskacewa sallallahu alaihi wasallam
kaji ko wa arfuhu kal misk sallallahu alaihi wasallam ainihin gumin alhaji awwal ka ce diamond ne sallallahu alaihi ina ji a cikin duwatsun da mata suke kwalliya da shi akwai kamar diamond babu babu to ko Allah da zai sifanta mana aljanna cewa 'yan matan aljanna kamar diamond gilmanin mukhalladun yaran nan kanana da ke gilmawa a gaban 'yan aljanna su ma haka ba haka ya ce ba ka annahun ah, menene ka anna- ka- ka annahum lu'lu'un maknun ko ko ba haka ya ce ba da matan aljanna da waɗannan yaran kanana ka san ba haihuwa aljanna saboda haka yara kanana za ka yi ta kuma duk babba magidanci yana so ya ga yara suna wasa a gaban shi sai suna ɗaya da kewa to su ne suke ɗaɗɗauko abin sha suna annashuwa kana kallon su to kamar diamond suke sai shehu ya ce allahu akbar matan aljanna kamar diamond gilmanin mukhalladuna kamar diamond shehu ya ce to almajirai na yes kar ku neme su na'am ku nemi annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam yes yes ya ce su ne kamar diamond amma shi annabi guminsa ne kamar diamond sallallahu alaihi wasallam wakan lu'lu'il makanuni wal misku arquhu
sallallahu alaihi wasallam ka gani shi Allah cewa yayi su matan ne na'am kamar diamond ko na'am su ma yaran kamar diamond amma shi ya ce shi ko annabi guminsa ne sallallahu alaihi wasallam kamar diamond sallallahu alaihi wasallam kaji ko sannan shi radiyallahu anhu ya gaya mana irin yadda annabi ke kallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kallo da idanuwansa duka haka kaga wannan kallon nan da nake yi dinnan kallon masu kwaɗayi ke kaga yanzu wannan kallon da na yi to na kallace kamala awal har rigarka har aikinta har kalan shadda annabi bai haka sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai taba kallon duniya da idan dama ba da idan hagu kuma idan ma gefe wayan zuru lahazan na'am wahawa lil ardi galiban sallallahu alaihi wasallam yes manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kadai ke duba da idanuwansa duka Allah kadai yake duba da idanuwansa duka sai ya kalli lahira da idan dama sai ya kalli duniya da gefen idan hagu sallallahu alaihi haka yake da'iman kansa a ƙasa yake in zai kallo sai ya haka sallallahu so da shi bai taɓa kallon duniya ba bai taɓa bashi lokacin ta ba amma mu duka idanuwan ka jigo muke zira mata eh, Allah kiyaye Allah warkar da mu sannan shi wa radiyallahu anhu ya gaya mana yadda annabi ke tafiya sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyarsa ciccira ce na'am shine taqallu'i na'am raf'ur rijli min al-ardi bi quwwatin wa himmatin shine al- a- a- at-taqallu'u Mm.
at-taqallu'u raf'ur rijli min al-ardi bi himmatin wa quwwatin sallallahu wato abinda ake so ka gane tafiyar manzo Allah ba ta kama da tafiyar mata ko 'yan daudu ba sallallahu alaihi ko kuma tafiyar marasa lafiya a tafiyar jarumi ne manzo Allah yana tafiya da himma da karfi kuma baya gaggawa amma a guje ake bin shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ya suko sihaban shi kuma wal mala'iku tatba'uhu sallallahu alaihi wasallam idan annabi zai tafiya bai in su uku ne suke tafiya in annabi yana tafiya su uku shi da mutum biyu daga sahabbai ba zai shiga gaba suna bin shi ba sai ce kai wani dawo dama na kai kuma tsaya haguna sai a sashi a tsakiya haka yake tafiya yana zance suna yi yana zance na in ka hango su daga nesa ba sai dai in kwarjinin sai gwada ma shi ne amma ba za ka ga wani faɗin rai ko ka ga wani a yadda za ka ga yana yi ba za ka gane ma shi ne yadda ka san abokai haka za ka gan shi da su sallallahu alaihi wasallam sai ina ina ji abi huraira ne ko anas ibn malik yake cewa inna lanujhidu anfusana wa innahu ghairu muktarisin wallahi muna wahalar da kanmu a wurin mai shi amma shi baya wahalar da kansa a hankali ke tafiya amma mu a guje ana zuba sai ce to ku daina bina a baya ku rika shiga gaba mala'iku za su take mun baya sallallahu alaihi wasallam to idan ya taho da jama'a da yawa shi sai ya yi gaba su su biyo shi a baya amma idan su uku ne sai ya sa ɗaya a dama sai ya sa ɗaya a hagu na'am yana tafiya cikin natsuwa yana tafiya cikin natsuwa da himma da ƙarfi sallallahu alaihi da ka ga annabi ka san babu ciwo ko cuta a jikinsa misƙala sarati lafiyayyen mutum kurum sallallahu alaihi wasallam ba kiuya ba nawa ba kasala sallallahu alaihi wasallam to bayan shehu ya gama karanto mana wannan baki daya sai ce to kun dai ji irin kyawun halittarsa ko muka ce mu je ce to ku so shi muka ce shehu mun so shi Yes.
ya ce to bari kuma in gaya muku ɗabi'un shi na'am sai shi wa radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce mana duk halittan Allah baki daya ba mai hakurin shi sallallahu alaihi wasallam dukkan halittan Allah ka ba mai juriyan manzan Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam babu mai hakurinsa sallallahu alaihi wasallam kaga annabi nuhu alaihi salatu wassalam da abubuwan da suka faru suka faffaru sai ransa ya baci sai ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yajidu illa fajiran kaffara na'am
amma shehu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yi ba sallallahu alaihi wasallam an cuce shi an zage shi sannan aka karya mar haƙori aka fasa mar goshi jini na zuba sallallahu alaihi wasallam sahabbansa wasu na kuka wasu na jimami suna ji kuwa su share masa wannan jini da harshen bakinsu sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce masa ya rasulullah kai musu addu'a Allah ya zubo musu da da duwatsu wani ya ce Allah ya rasulullah kai musu addu'a kasa ta tsage su fada wani ya ce "Allah- ya rasulullah kai musu addu'a mala'ikan wuta ya zubo musu da azaba manzo Allah yana cikin wannan hali ya ce Allah ya ce inni lam ub'as la'anan wa inna ma bu'istu da'iyan wa rahma sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun sallallahu alaihi wasallam ni Allah bai aiko ni in dinga tsine wa mutane ina la'antar su yasa duk shehin da kaga zai tsine zage zage kawai yana dai neman jama'a sani amma ba ba warisi bane muhammadi na'am kwarai kuwa zaka ga shi shehin zai ga kaman burgewa ne mun koruwa ne mun tsine ma ne mun yi kaza ko amma wanda suka san khalifanci da aikin Allah za su sauke sha kujerar da suka dora shi a ce oke to wannan yana gaya mana bai cancanci kujerar da yake kai bane ba wani abu bane daban sai a sauke shi in ya so a ci gaba da yi masa abin da yake so amma dai wannan kujerar ba ta shi bace saboda kujera ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kujera ce ta juriya da hakuri ba tsinuwa ba zagi ba kora sai dai janyo jama'a su shiga addinin Allah amma a dinga kora kuma ana tsinuwa ana kora a to addinin ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi zaka ji yana cewa wa ma ana bi daridil mu'minina wa ma ana bi daridil mu'minina sallallahu alaihi wasallam to sai shi ya gaya mana annabi ya fi kowa juriya ya fi kowa haƙuri sannan annabi ya fi kowa adalci sallallahu alaihi ya fi kowa adalci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi ya fi kowa kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa kyauta annabi ya fi kowa jarumtaka sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarumtaka sai na ali ce mu ne jarumai yadda ake faɗa amma idan yaƙi ya yaƙi da annabi muke yin garkuwa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ka dan sai ka san dai jarumtaka irin ta sayyidina ali na'am to amma ya ce da annabi suke yin garkuwa in yaƙi ya zafi sallallahu alaihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana gaya mana cewa ya fi kowa tawadu'i ya fi kowa kankan da kai sallallahu alaihi ya fi kowa kankan da kai sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda tsananin kankan da kai ne ma irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana hidimtawa kansa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hidimta iyalan gidansa yana hidimta sahabbansa sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa manzo Allah yana yin wannan duka sun taba yin ta- tafiya su uku da sa- da sahabbansa su biyu kana ji ko sai suka je zango inda za su huta sai annabi ya ce to a ɗauko akuyan nan a yanka aka ɗauko aka yanka su. ana yanka sai ɗaya ce ni zan fede ya rasulallah sai ɗaya ce ni zan gasa sai annabi ce ni zan yo ice ni zan yo ice kuma ce a ya rasulallah ka zai rabe ce a haka kawai kowa ya zaɓa mu da zai yi ni ma ni zan yo ice sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa mai daɗi ce mai sauƙi ce yana janyo ɗabi'u yana janyo halittu ya zuwa ga bautar Allah da halayensa ba yadda za a annabi ya ginshe ka halayensa ba su da ginsa kullum kwaɗayinsa ake kullum marmarinsa ake sallallahu warai kuwa kullum kwaɗayinsa ake kullum marmarinsa ake Allah ya haɗa mu da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zahirin wa batin hissan wa ma'anin Amin.
Mm, ya kazatan wa manaman Amin.
halan wa ma'alan Amin.
shari'atan wa hakikatan Amin.
to ka gani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ma'abocin tawadu'i ne sallallahu alaihi wasallam shewa yake gaya mana cewa in takalminsa ya tsinke da hannunsa yake dinkewa idan rigarsa ta keci da hannunsa yake facewa
Sallallahu alaihi wasallam.
ya dinke takalminsa ya face rigarsa Sallallahu alaihi wasallam.
baka ji ba akwai abubuwa ma da suka faffaru a cikin irin wannan yanayin masu girma kwarai da gaske sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ga iyali suna hidiman girki da ya shigo sai ya zauna a gaban mai aiki sai ce kawon kama miki Sallallahu alaihi wasallam.
kawon kama miki sallallahu alaihi wani lokaci kuma da ya shigo ya ganda sai ya je ya ɗebo ruwa sai ya kai ban ɗaki sai ya ce wancan in kin gama na ga kin gaji na kai miki ruwa ki je ki wanka kin ji Sallallahu alaihi wasallam.
sannan idan ya shigo gida yana shigowa da farin ciki da annashuwa sabani yadda muke in ka taho ka tukar kofa tukun farko ka ji ko kai kwalle da bokiti ko ba ka muke ba? Eh, wai kai ga soja ko an tawo musaka a waje amma ka da gida kana zare wa mata ido sojoji sun sa ka tsallan kwado an sa ka birgima a kwata amma ka zo gida ka- shi ko annaba a waje fagen daga Sallallahu alaihi ba sauki idan maki zai fada da annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa rana ya rage wata daya eh
ya rage wata daya na'am to mutumin da za a yi fadan da shi zai fara ramewa kamar mai cutar kanjamau saboda zai arba da sadaukin sadaukai Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. shi ko annabi bai taba kwana yana tunani ba in ba Allah ba sallallahu alaihi duk bala'i duk masifa ba ka taba ganin annabi ya yi tagumi ko ya zo a Allah shukuru amma duk wanda zai faɗa da annabi ya rage kwana talatin to ya shiga tashin hankali ba zai ci abinci mai daɗi ba wallahi ba za a amerika ba kullum cikin tashin hankali suke gani suke kamar wallahi zai sauko duk wannan barazana da kake ganin faransa tana yi da germany rasha america ingila duk waɗannan super powers din wallahi annabi suke tsoro Sallallahu alaihi wasallam.
Mm, lalacewar mu ce mu kuma ta kai in ba da haka ba tsawa kawai za mu yi su rushe amma sai ya zama su muke kwaɗayi su suna tsoron annabin mu kuma suna burge mu maimakon mu ja baya mu biyo annabin namu sau da kafa Sallallahu alaihi sai ya zama mun ja baya kuma Allah ya kiyaye Allah ya sa mu zama muna bin shi sau da kafa wallahi ba wanda Amerika take tsoro kamar shi sallallahu alaihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shehu ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallama yana dinke takalminsa idan ya tsinke yana face rigarsa idan ta keci sannan wani abin sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyatar bawa kana ganin mutum talaka wulakantacce ba kowa ba in ya gayyaci annabi har kashi wallahi sai annabi ya zo sallallahu alaihi wa ba yadda muke mu yanzu ba maganan walima maulidi ma yanzu a gayyace ka sai ka zaba ko ba haka suke ake ba sai a ce sai ka ba da menene wani ke gaya mun na cewa na ce Allah sarki annabin za a gayyace ni in je wurin sa amma sai an biya ni ai gayyata kawai ka biya ni gayyata kurum yadda annabi ya tsaya a cikin zuciyarmu yadda annabi ya kwanta a cikin ranmu sallallahu alaihi wa mu in ka gaya mana mauridin ka ka gama biyan mu sai dai in kai baka san karatun baka dauka kamar yadda malaman da kake gayyatuwa suke zuwa dan bukatar su kamar mu ma dan wannan muka zo amma mu ba ma zuwa maulidi dan wannan ba inda za mu je dan wata manufa annabin kurum sallallahu alaihi wa shi muka bari a gida shi za mu zo mu tadda a wurinka sallallahu kuma idan ka ba mu dama mu magana ba za mu zagi kowa ba zallan shi za mu gaya ma mu tashi mu bakka sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka shi wa radiyallahu ta'ala ne ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rena wani duk wanda ya gayyace shi harka zai zo ba sai mai kuɗi ba ba sai wani mai wata daraja ba a'a idan mai kuɗi ya gayyace annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo in talaka ya gayyace shi zai zo har sai da Aisha tana cewa ma ra'aitu a hasana khuluqan min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك sallallahu alaihi wa sallam
sai da Aisha ta ce ni tun da nake ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawar ɗabi'a irin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutumin da babu wanda zai gayyace shi daga sahabbansa ko iyalan gidansa kowace irin harka babba da karama sai ya ce ganin nan zuwa sallallahu alaihi wa sallam ka san yanzu idan ma haka zai zama ana yawan gayyatar gagara za sai ka gama wai sai a rena ka mu mun ga irin wannan haka sosai mutanen da ba kowa ba waɗanda in ba da annabi wallahi ba ko kofa gidansu ba za su ganni ba to idan aka kira ka nan ka je ka ki kira ka ce eh, sai a rena kadarin ka ma wa kowa ya ja ka kana zuwa ka ja ni ba ta hanyar annabi ba ka gani zan jawo ka gwada a wata rana so duk inda ka gana saka ba wallahi annabi ne kai ana gama harka annabin kuma za a shekara cur baka ganni ba wallahi saboda in abinci ne ina da shi in da wanda kake ji kai za ka iya ba wasu mutane su harka ka alhamdulillah ni na da shi amma annabin nan wallahi kullum neman sa nake saboda haka koyaya in kana gani kai babba ne ko kai attajiri ne ka gayyace ni to talaka wanda kake gani wulakantacce in ya gayyace ni wallahi zan ji
Allah ya sa in kana ganin kai babba ne ka gayyace ni yaron da ba kowa ban ya gayyace ni zan zo saboda haka wannan mu shi ne saboda yadda shi radiyallahu anhu ya dasa mana annabi a rai to mu mun dauke shi da girma kwarai gaskiya ba mu dauke shi kayan harkar siyasa ko kayan neman kuɗi ba sallallahu mu mun dauke shi ranmu ne shi da shi muke numfasawa saboda in muka rasa shi mun mutu shi yasa koya muka ji kamshinsa ko motsinsa a wuri zaka gan mu a wurin har ma ka ringa waɗannan yaran wushi ko ko ina sai ya je wata yana ka gwada ka sa a kira ni wata harkar da ba na baka gani zan zo wannan ita ce harka ta kurum saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana amsa gayyatar wanda yake wani da wanda ba kowa ba sannan annabi baya fushi sai an taba Allah sallallahu alaihi haka shewa yake waya gababu lil maula manzo Allah baya fushi haka kawai dan wani san zuciya kawai shikenan sai kai fushi da mutum a sai in ya taba Allah manzo Allah baya soyayya sai dan Allah baya kiyayya sai dan Allah baya bayarwa sai dan Allah baya hanawa sai dan Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine shi yake ga mana ashaddu haya'an Mm.
bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙashi sallallahu ala nabiyil karim tsiran Allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi sallama shaddu haya'an shehu radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsananin kunyar halittan Allah baki da yani ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha shine ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi amaryar da aka kai ta ɗakin angonta cikin mayafin amarci tsananin kunya sallallahu alaihi wasallam ka san dai kunya ƙarshen kunya ai amarya ku ita ce ƙarshen kunya to shehu ya ce annabi ya fi ta sallallahu alaihi wa sallam annabi ya fi amaryar da aka kai ta ɗakin angonta cikin mayafin amarci tsananin kunya kuma addininsa addini ne na kunya addinin annabi addini ne na kunya har malamai suna faɗi a cikin hikima suna cewa man istahaya min Allahi wa huwa mudi'un istahaya Allahu min wa huwa muslimun duk mutumin da ya ji kunyar Allah yana cikin tsananin biyayya ga Allah to Allah zai ji kunyar shi in ya saba mai in ka ji kunyar Allah lokacin da kake bin Allah kana jin kunyar shi to ran da ka saba mai zai ji kunyar ka zai daga ma kafa shi yasa kunya wani abu ne mai girma a cikin addinin mu har wancan zaman da muka yi muka kawo hikayar wata mata mutumiyar ah, mutumiyar ina ne germany take ta zo holland karatu ne kawo ta holland tana da wata kawa musulma sai ta ga an yi gungu haka an yi wata da'ira katuwa ana kuwa ana shewa ana murna sai ta ce lafiya me ake a nan bari ta zo ta gani da ta zo ta buɗe jama'a tana shigowa sai ta ga wani ne da wata suka tuɓe zigidar haihuwar iyayensu yana saduwa da ita kuma ana ihu ana murna sai ita kuma ba musulma ba ce amma sai ta ji jikinta abin bai yi ba kawai tana fitowa sai ta ɗauki waya ba ta bar wurin ba ta koma gefe sai ta ɗauki waya sai ta kira ƙawarta musulma sai ta ce mata wanci a cikin addinin ku na musulunci ya halatta namiji ya kusanci mace a gaban jama'a cikin taron jama'a farkon abin da waccan ta ce mata ita musulun ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah ta ce ai miji ma baya kusantar matarsa a gaban ƙawayenta ko a gaban abokansa ko a gaban 'ya'yansa ko a gaban danginsa addininmu bai yadda da wannan ba tana gaya mata wannan kawai sai ta ji musulunci ya shiga cikin zuciyar ne ta je musulunta sai take gaya wa shi malamin da za ta musulunta wani ta ce masa malam ina so ka bani addinin musulunci domin shine addinin kunya shi ne ya ce me yasa kika faɗa ka sai ta karanto masa kaji kaji dalili shi ne ba ta musulunci to addinin musulunci addini ne na kunya shi yasa wanda ya rasa kunya to ya rasa addini wanda di ya rasa kunya ya rasa addini har ma fadil ibn iyad yana cewa alamat iya cewa biyar ne alamatu shaqawati khamsatu wa alamatu shaqai khamsatu alamat iya cewar bawa alamu ne guda biyar idan kana so ka gane bawa matsiyaci ne to ka ga abubuwa guda biyar tare da shi na farko ƙillatul haya'i duk mutum da kaga bi da kunya da abin da ya ga dama yi yake to yana gwada maka cewa matsiyaci ne shi na biyu kaswatul kalbi bushewar zuciya mutum in ransa ya ɓaci a kan ya ce ko uban waye yi magana ba to wannan ma shi ma matsiyaci ne ko sama da ƙasa za ta haɗe ya dubo shi ba wani mai mutunci a gabansa wanda zai sa baki a magana shi ba ruwan shi to wannan ka ji tsoron shi ka kiyaye shi haji ko na uku shine jumudul aini ƙeƙashewar idanuwa ka ga mutum ba wani mai ba wani mai dare kowa zai iya kallon shi kar ba wasu mutane da iya gansu zai dan yi haka kawai shi idansa kar yake kawai kaji ko in ya ga dama ya busa sigari in ya ga dama ya busa wiwi in ya ga duk aikin tsiya baya boyewa a fili yake to wannan ma matsiyaci ne na hudu an ragabatu fi duniya kwadayin duniya duk mutum na gan shi shi ba ruwansa ba wani maganan Allah ko annabi ko shehu tijani ko shehu ibrahim shi bukatarsa kurum wannan ma matsiyaci ne duniya kawai ba Allah ba annabi to karba da shi kawai wannan dan duniya ne ka kyale shi na biyar dulul amal tsawon buri tsawon buri dogon buri sai na gina katon gida hawa uku sai na hau jib kuma bai da sana'a ba ba wata harka da za ta kawo kuɗi amma burinsa sai ya hau kaza sai ya hau mota iri kaza sai ya gina gida iri kaza sai ya auri mata iri kaza to wannan shi ma shi ma matsiyaci ne to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ashaddu haya shi yasa addinin musulunci ya zamanto addinin kunya sai da aisha ta siddiqi Allah ya kara mata yadda ta ce muna wanka da annabi a cikin bokiti daya sallallahu alaihi wasallam ni da annabi sallallahu alaihi wasallam muna yin wanka a cikin bokiti daya amma ban taba ganin sa yadda mata ke ganin mazajen su sallallahu alaihi wasallam Allah ashaddu haya'an sallallahu alaihi wasallam hmm shaddu haya'an wawa kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yati wato kuma kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin ɗabi'unsa da irin tawabu'insa
yati liman da'a yana amsa kiran dukkan wanda ya gayyace shi wata hidimarsa na'am shine ya tiliman da na'am yana amsa gayyatar duk wani wanda ya gayyace shi babba ko yaro mai kuɗi ko talaka malami ko jahili sallallahu alaihi in dai ka gayyaci annabi harkarka ɗa ko bawa zai zo kawai ba abin da ya dame shi sawa'un min ashabihi aw min ahli baitihi duk ɗaya ne wanda ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidimarsa sahabinsa ne ko ko dan gidansa ne annabi kawai zai amsa haka sai da Aisha ta faɗa Allah ya kara mata yadda ma ra'aitu ahadun ahsana khuluqan ko kuma ma kana ma kana ahadun ma kana ahadun ahsana khuluqan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu wani ɗaya da ya taɓa kasancewa mafi kyawun ɗabi'a da ya kai manzan Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaika sallallahu alaihi wasallam babu wani ɗaya da zai gayyace shi hidimarsa daga sahabbansa ko daga iyalan gidansa sai ya ce masa gani nan zuwa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ya rawaito cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'udul marba wa yashhadul janazata wa yarkabul himara wa yujibu da'watal abdi
sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana tattaki ya je gaida mara lafiya sallallahu alaihi wasallam kaga dai yanzu akwai mutanen da wallahi ba rashin lafiya ba sai ko mutuwa kai sai dai su zo jana'iza amma baka isa su zo su gaishe kawai baka da lafiya ba baka isa ba to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Anas yace annabi yana zuwa har gidan mara lafiya ko wurin jinya kamar asibiti annabi yana zuwa ya je ya duba ya je ya duba mara lafiya sannan kuma yana raka gawa har kabarinta sallallahu alaihi wasallam yana zuwa jana'iza kuma yana raka gawa har kabarinta sannan yana hawa jaki sallallahu alaihi wasallam annabi fa ya hau jaki ba siddi Hmm.
kuma da riga mai faci sallallahu alaihi kuma ya goyo wani a bayansa sallallahu alaihi kuma yana tafi suna fira kuma yan kananan yara ya gaishe su sallallahu alaihi wasallam ka san wannan ba mutum bane kamar kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa kiran bawa wanda ba kowa ba ana ganin shi shirme ba komai ba kawai sai ka ga annabi ya zo harkar shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan shine gayat tawabu'i sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya gaida mara lafiya kuma idan an je ba daga nesa yake tsaya ba har kusa da mara lafiya zai je wataƙila mara lafiyan yana da wani irin jinyar da su kansu masu jinyar ma sai sun toshe hanci amma wallahi annabi zai je ya je kusa da shi bai toshe hancinsa ba yana murmushi haƙoransa suna haske mushiryarsa tana haske annabi zai je ya zauna kusa da shi kuma daidai kanshi annabi zai je sallallahu zai je ya zauna daidai kanshi yana tambayarsa kaifa ta ji duka kaifa asbahata kaifa amsaita la ba sa alaik la ba sa alaik haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam wani ya kawai gari inda yamma ne wani ya kamaraita ya kake jin yanzu jikin naka karka damu babu matsala zaka warke zaka tashi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya dauki hannun sai ya dora daidai zai ce ina kake jin ciwon yanzu in ka dan nuna ko wuya ko kai ko ciki sai ya sa hannu daidai wurin sai ya taba wurin sai ya taba yana la ba sa alaika la ba sa alaika kaifa kaifa tajiduka kaifa tajiduka al'ana la ba sa alaika la ba sa alaika zai taba wurin tukuna sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya dafa wurin yana shafa wurin yana shafa wurin yana shafa wurin annabi ba zai bar wurin ba sai ka ji cutar ta tafi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya gaida mara lafiya ya kusance shi kuma ya sa hannunsa mai albarka a daidai wurin da mara lafiya yake jin ciwo in ya sa hannu sai ce bismillahi min kulli da'in yuzika Allahu yashfika bismillahi min kulli da'in yuzika Allahu yashfika sallallahu alaihi wasallam da sunan Allah ina roƙon Allah da sunansa mai tsarki ya warkar da kai daga dukkan cutar da za ta cutar da kai rashin lafiyar da za ta cuce ka Allah ya baka lafiya to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyata ya je walima a kawo eh, wa biski a kawo gurasar sha'iyar miyar ta yi tsani saboda talaucin wanda ya gaici walima amma wallahi annabi ba zai sa baki ya sa a baki ya tofar ba annabi bai taba sa abu a baki ko ya yi tsami ko ya yi yami kaji ko annabi ba zai ba zai ba zai tofar ba zai haɗe sai ya sha ruwa ya ce Allah ya yi albarka Allah ya ciyar da kai daga abincin aljanna amma ba zai tofar ba sai ya ce alhamdulillah ya- ya isa sallallahu alaihi wasallam amma kaga yanzu kaga ya ci ba ya bai to ba annabi bai taba yin haka ba wallahi bai taba cewa yaji yayi yawa ko gishiri yayi yawa bai taba kyaran abinci ba bai taba zagin dabba ba bai taba dukan bawa ba sallallahu alaihi wasallam idan ya sa abinci a baki ya ji yaji sai ya dauki ruwa sai ya sha sai ya ce alhamdulillah Allah ya ciyar da ke daga abincin aljanna in ya sa abinci a baki ya ji gishiri ya yawa wannan dai da ya shiga ba zai fito ba sai ya wuce sai ya dauki ruwa sai ya sha sai ya ce alhamdulillah Allah ya ciyar da ke daga abincin aljanna amma annabi bai taba sa abinci ya tofar da shi bai taba yin haka.
sallallahu alaihi wasallam bai ce kai kai, gishiri ya yawa kai yayi yaji kai yayi tsami kai yayi yami a a, ba annabi bane sallallahu bai yin alaihi wannan wasallam.
sallallahu alaihi wasallam shi miya ko ta canza ko da launin ta ya canza ko ta yi tsami ko ta yi yami ko ta yi wari annabi ba zai tofar da shi ba sallallahu alaihi har ma yana faɗa da kansa yana cewa lau udiya ilayya qura'un laqabiltu wa law du'itu alaihi la'ajabtu
sallallahu wallahi da za a gayyace ni walima a ce kashin gwiwa ne kawai za a yi waliman da shi wallahi zan amsa sallallahu alaihi wasallam da za a kira ni domin girmama ni akan kashin gwiwa zan amsa zan zo sallallahu alaihi wasallam inda ba nama din nan ba kaman kafar rago na'am kafar rago mm, kaji ko na'am akwai nama a wurin ah,
fata ne kurum na'am annabi ya ce wallahi da za a gayyace ni don wannan da za a kamun hadiyar wannan kashin wallahi zan karba sallallahu wallahi da za a shirya walima a gayyace ni kuma a gaya min walima ce amma kashin kafar rago ne aka shirya walimar da ita ya ce wallahi zan zo sallallahu alaihi sallallahu wasallam amma mu yanzu ga gashi ya kuma kai, ku je ku duba ku gani me suka dafa ni Allah malam da Allah ku guje guje wa ba zai ba zai wani gwazi ya je ya tura ya ga gaji ne ko kuwa Ka Allah ya kyauta to kaji annabi shi yana cewa law udiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'itu alaihi la'ajabtu sallallahu alaihi wasallam kaji ko yana daga tawadu in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya kamar yadda muka faɗa sun yi tafiya shi da sahabbansa su uku na'am suka yi samu wani zango suka zauna aka yanka akuya wadda suke tafiya da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yanka sai ɗaya daga ciki sai ya ce ni zan fede sai ɗayan kuma ya ce ni zan dafa mm, sai annabi ya ce ni zan je in yi ice sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi wani a ice kuma za ka yi kai ka zauna ka huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ni ba na so a bambance ni da ni da abokaina sallallahu ku abokaina ne saboda haka wannan ya ce zai zai zai yo ice wannan ya ce zai je wannan shi zai dafa a wannan ya ce zai fede wannan ya ce zai dafa ai ni kuma ya kamata a yi zama ni ne zan yi ice sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake tafiyar da al'amuransa yana sa riga mai faci ya hau jaki ba siddi sallallahu alaihi wasallam kuma yana amsa gayyatar mutumin da yake talaka mai rauni wanda ba kowa ba sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yastakbiru an ijabati da'watil amati wal miskini sallallahu alaihi wala yad'uhu adun min ashabihi wala min ahli baiti illa qala labbaik sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ti liman da'a yana amsa gayyatar wanda ya kira shi ko ɗa ne ko bawa ko mai kuɗi ko talaka ko ko mai girma ko wulakantacce ko babba ko yaro annabi yana amsawa sallallahu alaihi wasallam hmm.
wa yaghdabu lil maula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin fushi ne dan Allah na'am sallallahu ba dan kansa ba ba dan kansa ba ba dan kansa ba manzo Allah bai yin fushi kawai dan kansa haka kawai bai yin fushi dan kansa wa inna ma ya gababu izan tuhikat hurmatullahi yana yin fushi ne idan aka keta alfarmar ubangiji sallallahu alaihi wasallam da annabi yana yin fushi dan kansa da ya yi fushi ranar da aka karya mar haƙori da annabi yana yin fushi dan kansa da ya yi fushi ran da aka sa mai mahaifar dabba da annabi yana yin fushi dan kansa da ya yi fushi ran da aka kore shi a makka da annabi yana yin fushi dan kansa da ya yi fushi ran da aka kashe sayyidina hamza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin fushi dan kansa an karya masa haƙori an fasa masa fata an fasa masa leɓe sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bakinsa yana ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fushi dan kansa sai da ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها من ذا الله صلى الله عليه وسلم بتبا ينفشي يا دوكي متاكي دان أن تبا شو sai dai an keta alfarmar ubangiji to a nan ne fa za ka ga intikami ƙwarai kuwa yanzu ba da muke faɗi shi ibrahim radiyallahu anhu mai haƙuri ne ba ko me aka yi ce labas amma idan ka taba Allah ko annabi yanzu sai turo maka da risalatul muntakim Allah ko basmala babu ba basmala an gaya maka a ciki to to to kaga wirasa ce muhammadiyya ke haji ko sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fushi dan kansa wa kana abadan nasi gadaban ya fi mutane tsananin nisan tamfushi wa asra'ahum ridan ya fi su kuma saurin yadda in ka taba Allah ya fushi da ka ba Allah sai kyale sabani irin fushin wani aini ni ina fushi ne saboda an taba Allah ha ya taba Allah to ya tuba me yasa ba za ka bari ba inda gaske ne ƙarya ne kawai mafi yawancin fushin ba fushi bane ake yin shi dan zatin Allah fushi ne dan wata manufa kawai so Allah ya raba mu da yin fushi ba dan Allah ba sannan manzo Allah bai taba aibanta wani ɗaya ba bai taba yanke alaka da wani dan kawai haka kawai ba bai taba yi ba bai taba yin jafa'i ba sallallahu alaihi wasallama yana karban uzuri in kai masa abu ka zo ka faɗa ga ya rasulullahi Allah dalili ne ce na yadda ba zai barka sai kai ta rantsuwa ba annabi yin haka duk abin da kai komin girman abin ka bada uzuri zai karba sannan manzo Allah bai taba zagin wani ba ko da ko mutumin yayi abin da ya kamata a zage shi sai dai ya shiryar da shi kawai waya gadabu lil maula wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin fushi ne an taba Allah tabaraka wa ta'ala domin shine akmalul mu'minina imanan shi kuma ya faɗi a man ahabba lillahi wa abgabahi wa mana lillahi faqadis takmala al iman to manzo Allah shine akmalul mu'minina saboda ka waya gadabu lil maula ma'ana yaskhadu bi sukhudihi wa yarda bi ridahu shine waya gazabu lil maula annabi yana yin fushi ne da fushin Allah yana yadda da yadda Allah ila alhaqi yarji'u yarji'u ila alhaqi fi jami'i aqwali wa af'ali wa ahwali maganganun manzo Allah suna koma zuwa ga Allah halayen manzo Allah suna koma ga Allah tabaraka wa ta'ala hakanan ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna koma zuwa ga Allah abun nufi shine soyayyar annabi da kiyayyar annabi da fushin annabi da yaddar annabi da fuskantar annabi da juyawa bayansa yarji kulluhu lillahi hubbuhu wa bugduhu sukuduhu wa ridahu iqbaluhu wa idbaruhu yarji zalika kullihi lillahi tabaraka wa ta'ala na'am hmm
walam yatawarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin kiyamar cin halal ba walam ya tawarra bai taba yin kyama ba an halalin daga barin cin halal bai taba kyama ba an halalin an halalin daga barin cin halal ka san idan mutum ya zama sufi ko ya zama zahidi ko wari'i irin na da kamun bayyana sahibul faida sai ga mutum wai shi ba zai ci irin a kawo masa kuskus ko shinkafa da kaji ka gane ko irin zahidan da menene wannan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi rabona da ganin irin wannan shekaru 30 a dauke shi a dauke shi yana abincin sarakuna shi ganye yake ci da bawon kabewa ka gane ko tabo yake matsewa ya sha ruwan ka ji ko abinci ko sai dai kanzo riga ko sai dai tsimma har ma an tambaye shi ran aka ce masa wai babanka ya fi kowa gudun duniya amma kai riguna irin na sarakuna kake sa ya ce walidi ya ƙayyada hulwara'u ana adlaƙanil ilmu to ka gani ko shi ne har ma suke ne wai shehu kai komai aka ka san a wurin sa ka fara ganin telefon shugaban ƙasan su ma ya taɓa buga telefon daga ɗakin shehu motar sama shugaban ƙasa ya taɓa ara a wurin sa babban yayin su Muhammadu Khalifa ya fara ganin rediyo kaji ko kuma shi ya bada fatawar ai karatu a rediyo har ya rubuta littafi an raddu alaman an kara tilawata fi radiyo saboda wayewarsa sai aka ce masa wai akan muka la ya ya da waliye da su baye da su ga yadda zai sai ya ce sun manta ne ya ni na zo ne in tuna musu aka ce me zaka tuna musu ya ce qul man harrama zinatallahi allati akharja li ibadihi wa tayyibati min arrizq qul hiya lil ladzina amanu wa ana minhum shi ke ba lallani na aminu wa ana minhum to haka yake walan ya tawarra an halalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba wato kyamar cin halal ba wala wahala ko da ko wannan abinci na halal yayi dadi har manzo Allah yana cewa man tawarra an halalin waqa fil harami duk wanda ya tsayin tsayinin cin halal wallahi sai ya fada cikin haramu warai kuwa ko su waɗannan zahidan na dada daɗin nan ba sai dai a ce Allah ya gafarta musu mutum ya dinga yin abubuwa akwai wanda saboda tsabar gudun duniya ma da tsabar san ibada da ya ji kiyin kwalli Allah malam kar ya bacci da ya ji ba kuma Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ka gani shehu ne da ya zo ya gyaggyara ya gyaggyara ya gyara ya mai da abin ya zama daidai sosai kuwa to shi ne ke gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala mai tawarra an halalin bai taba kyaman cin halal ba ya ma ce duk wanda ya kyamaci halal to zai fada cikin haramu saboda shi haka shi yace wala mai tawarra an halalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kyamar cin wani abu na halal ba walau hala kuma koda wannan halal din yayi dadi shine walau hala koda ko wannan abinci na halal yayi dadi idan abincin na halal ne in abincin na halal ne ko da naman ɗawisu ne ko da naman talatala ne ko da abin in kuma abin sha ne ko da abin sha ɗin ya yi zaƙi kaji ko abinci ko ya yi daɗi in na halal ne annabi zai ci abin sha ko ya yi zaƙi in na halal ne annabi zai sha amma kuma duk da haka ba a taɓa samun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yashba'u ya cika cikinsa dam-dam a cikin mafi rinjayen lokacinsa haji ko sai da aisha ta ce lam yamtali a jawfin nabi sallallahu alaihi wasallam shib'an qat tumbin annabi bai taba cika da abinci ba ko so ɗaya a rayuwa tumbin annabi bai taba cika da abinci dam-dam ko so ɗaya ba a rayuwa yanzu sai da a shafi galibin wakti a cikin mafi rinjayen lokacinsa kuma walam ya busta shakawa ila ahadi bai taba kai kukan talauci zuwa ga wani ko yunwa ba ya ce da Allah kira mun wane kaji kaji gida fa ba labari in ka ga ya kira wasu to wani abu ne za a yi babba wanda ya shafi Allah amma ba gida in iyali ne zai ba su hakuri ce ku yi hakuri mu ma haka muke muke muke muke muke hakuri har ma yana addu'a Allahumma ij'al rizqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan Allah ka sanya arzikin abincin iyalan annabi abincin yau Allah mu in zaka ba mu abinci ka ba mu ne yau gobe kuma sai a ba mu amma kar ka ba mu abincin shekara har mu manta da wani yana jin yunwa Allah ka sa kullum sai mun nema ta yadda almajiri ba da za mu ɗiba mu bashi shi sa ga sai da faɗi mata fi kowa tausayin almajiri a mata kaf ban cire ma kowa ba duk duniyar Allah min tun daga farko har ƙarshen ta ba a yi mai tausayin almajirai kamar sai da fadimatu zahara kamar yadda babanta babu mai tausayi kamar sa to haka ita ma saboda yadda ta taso kenan training din da aka yi mata kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru يا عين المراد أجل آمين.
يا من لا له شفاء كلا ولا ولد آمين.
أجس أبيدا وفرج كربه أبدا آمين.
يا من لا شبيع له حقا ولا ند آمين.
أنت القياس لكل خائف وجل آمين.
يا رب يا حق يا من لا له ضد آمين.
فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد آمين.
بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنسابي يا أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله.